إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين قشي الله سبحانه وتعالى يا قدر ساكي هدورمو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaram jamhuriyar nijar yau muna laraba 18 ga wata na sha'aban hijira shekara 440 daidai wanda ya dace da 24 ga wata na hudu shekara 2019 yau insha Allah za mu yi darasinmu na 11 a cikin littafin na imam malik mota ta imam malik rahimahullah darasi na goma sha ɗaya sha Allah wanda mun hara babi na alwudu min qabla tawrajul mar'ata babi na yin arwalla idan mutum ya sambanci matar shi kahin nan 'yan tambayoyi da suke da alaka da karatunmu la ɗaya ta farko ɗan wake ce mu wai me matsayin bayan sallama wani ya ce ma wani ya bashi canji to shi dai abu ne sananne in akwai ɗaukar hankali da abin da zai kawo tashawish ga masu sallah bai halitta amma bani da nassin na magana canji nassi karara na magana saye ne ko saidawa manzana salasa mai hannun ciniki saye ko saidawa a masallaci amma magana da canji gaskiya ban da nasi wanda ya tabbata kan shi Allah ala kuma ko ta kama ciniki ne ba a yi amma ana iya biya a masallaci misali ruwa cikin sahil bukhari tsakanin ina ga ubay bin ka'ab ne da abdullahi bin ɗaya cikin sabai suka tada hayaniya ta bashi ɗaya yabin da ya bashi ya rike shi ana ta rigima sai manzo Allah sallallahu daga cikin gida sai ya ji ana hayaniya a masallaci sai leko sai ga suna kowa jijiyoyi sun guya sun hau ana rigima kan biyan bashi annan wuce ya ka'ab kai ka'ab ka rage mishi wani abu daga cikin bashin ya kuma abdullahi ka tashi ka bashi kudin shi ka ganin biya aka yi a masallaci annabi yana shi ma ce a biyan biya da ya kama shi aka ce rage bayan shi aka ya tashi biya kai sai maganar da muka yi a darasin wancan na maganar mazi tambayar nan me matsayin mazi idan ya taba kaya ko jiki kuma bambancinsu da wadi da mani a matsayin tsarkaka ko najasa ina gare a darasin mutahirin nasin da muka yi ya tabbatar maka da najastin ko najasa mazi najasa ne kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a wanke inda ya taba a wanke al'aura wanda yake da shi mazi najasa ne ittifaqan kowa ya san najasa ne haka wadi shi ma kowa ya san najasa ne ba saɓani kan zaman shi najasa wani abin guda biyu da mazi da wadi mazi na huta farkon sha'awa kuma ba shi da kabri ba mutuwar jiki a hutar shi namiji ko mace wadi yana huta a ƙarshen wutsari kummi kabri ne duk da wasu na ga abinda ka matsala suna cewa sai ɗan shekara arba'in ke hudda shi ba haka ba ne ƙasa da haka ma ɗan shirma na hudda shi tabbas cewa ya ɗan shekara arba'in magana ba mai ƙari ba ce ba ruwa ne mai kabri da yake wuta bayan wutsari babu sha'awar kuma shine wadi yanda ake wanke wutsari haka za a wanke shi mazina ka ce a wanke dukkan al'aura magana mai saɓani shine mani wanda wani zai gama ya yi zama mazi zama na jasa shi mani akwai saɓani zaman shi na jasa yan wa ya kawo haka saboda shi mazi nasi ne karara daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zaman shi najasa da wanke shi amma shi mani babu nasi daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce najasa ne babu babu shi yasa malamai ke samun saɓani kan me matsayin shi mazhaba ta hanafiya da malikawa suna mai ɗaukan najasa kuma su ma ba ta suka yi ba manzan sallallahu alaihi ya ce najasa ne madogara fa in tafikin su akwai ruwa musulun wadda annab sallallahu alaihi wasallam ashe take cewa ina wanke mani daga tuhar shi za shi ya salla a cikin wannan tuwa ina ga gurbin wankewa da na yi kurin na wanke shi ne su kenan tun da an wanke kenan na jasa ne ka ji fahimtar wannan su ne abin da malikawa da hanafawa suka ɗauka kan zaman mani na jasa su cewa shafi'awa imam shafi rahimahullah da ruwaya mai ƙari daga imam ahmad cewa mani ba na jasa ba ne mai hujjarsu cikin sai musulun akwai ruwaya ta aisha radiyallahu anha ta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan mani danye ne bai bushe ba ina wankewa amma idan bushashe ne kurin sai in murji ko in kankare sai je sallah a cikin wannan kaya cewa ta murji ko ta kankare inda har na jasa yanzu misali za a ma kashi haka kashi ya taɓa tuwa a kankare a murji ba a wanke ba a yi sallah a cikinta yayu kaga baiwa wani shine hujja wancan bangaren suka ce kenan wannan ya kwatanta ba na kisa bane ba nan muna magana hadisi marfu'i da aka dogara da shi sai mu komo fikin sahabbai abin da ya tabbata daga sa'ad bin abi waqas haka abdullahi bin abbas yana magana akan mani yace innama huwa bi manzatil mukhat wal busaq يكفيك أن تمسحه بخرقة أو زخرة أو زخرة يتشي مني إن عبد الله بن عباس كورن يندا كسم ماجينا كون كاكي إن بذاك برو ماجينا أجيكين دان أنت تركاكي an kasa a ga majina a jikinka da ce tsarkaka ce ya ce matsayin majina da kaki ne ya ce kun ya wadace da ka goge shi kurin da wani tsimma ko wani ice bi sadaka uskar wannan ka kara abdullahi bin abbas sada bin abi waqa sun hance da ma wasu sahabbai suna ga cewa mani ba na isa bane kenan mun shi mazhaba ta shafi'iyya da amr bin hanbal da kuma da yawa cikin sabin taymiya sa albani rahimahullah duka da wannan malaman shine magana ta jamhur mai kari akan cewa ba na gasa bane inda da jamhur wannan shine matsayin kenan mani a matsayin shi na kuma cewa ɗan adam ka diba bayanin ɗan adam karamcin ɗan adam ka ce an yi ka dargasa a buzuzu kaga akwai matsala kamar buzuzu aka shirka shi gaskiya ɗan adam magana mai kari mani ba na jasa ba ne amma abin da ya yi kurin a wanke shi shi ne abin da ya mustahabi ne a wanke shi amma misali ka bari ko ka mance ka yi sallah ko ka mutum ya kace sallah ta ɓaci wannan shine madogara ta waɗannan magabata akan matsayin mani kaga a can dai ba sahabi wanda suka ce najasa ne ka gane ko kuma da manzo Allah bai ce najasa ne ba to nan kuma akwai sahabbai irin su Abdullah bin Abbas irin su Sa'd bin Abi Waqqas wannan shine mas'alar matsayin mani Allahu a'lam sai ci gaba da karatunmu yau za mu yi darasi na goma sha ɗaya darasi na goma sha ɗaya a cikin littafi na imam malik mota ta imam malik rahimahullah a darasinmu da ya gabata ƙarshen karatunmu hadisin abdullahi bin umar wanda yake cewa sumbantar matarka ko shaho jikinta iya daga cikin mulamasa mulamasa kenan kaman shahwa ka shahita yadda mun ce muku akwai masu ganin aula musu min nisa iya matsayin shahwar jiki ne wanda asalin maganar cikin ma'ida ko cikin nisa duk akwai maganar mas'ala ta arwalla inda maganar take wa in kuntum marada aw ala safarin أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما إذا كان وأيديكم النساء kenan wannan shine jigon sabanin Allah subhanahu wataala ya bayanin arwalla ko maganar wankan janaba sai ta wa in kuntum marata aw ala safarin in kuna ba ku da lahiya ko kuna cikin bulaguro aw ja ahadukum min al-ghaib ko dayan ku yazo daga bayan gari biyan bukata aka ta al-ghaib iya dokan bayan gari iya dokan mutsari da biyan bukata yace aula mustumun nisa ko kuka shahi mata to wannan la mustumun nisa ce an samu tafsiri daga magabata wasu na dokan ta wannan abdullahi ibn umar anan kenan ya mata dokan tafsirin aula mustumun nisa iya ne kurin taɓa mace ne aula ta lalace shi sai aka kawo magana anan amma an ce jabar al'umma abdullahi bin abbas ya kuma ce tafsir malamin da tafsirin shine mahi kari kan wannan tafsiri da dalilai kamar da ya samu fiƙi suna na sai da sabi au sai fiƙi suna na abu malik zai ga dai bayanin dalla dalla kan mas'alar cewa tarjihin rinjayar da hadisi abdullahi bin abbas aula muslim min nisa ce abdullahi bin abbas ke cewa Allah yana alkunya yana kinaya yana kinaya ce kamar ba su hudu abu kwalo-kwalo a hili ya ce mai da masu mun nisa na ya kada hujjoji irin na magana su maryam wanda masu sani basharun lamsu ya ɗauka ma'ana jima'i ai maryam da take magana in karin samun ɗa ai an san ba a samun ɗa da ƙarshe ya mace ai kinaya ce ta wanda masu sani basharun na mai wani bishahe ne ba an san ma'ana magana a taƙaice dai abdullahi bin abbas ya fassara wannan aya dama a ganar jima'i ake ne mutum kenan bai lahiya bai taɓa ruwa ko bulaguro ba ruwa ko ya ji bayan gari ko ya jima'i babu ruwa shan ta koyi taimama da abin da ya sama ƙasa kenan dai tafsirin nan allams lamarsu mun nisa shine anan ibn umar iya daga cikin masu ɗaukan su shahu mace kun ta ɓata ruwa ban za mu ga dalilai hadisi hatta marfu'i yin hakan bai ɓata ruwa insha Allah nan dai ƙarshen karatun mu kenan abdullahi bin abbas ya yi magana cewa sumbantar mace ko shahan mace taba jikinta iya daga cikin mulamasa da haka ce faman qabbala mar'atahu aw jassa bi yadihi duk wanda ya sumbanci matar shi ma ya ambaratan ta sukan baki da baki ko ya shahe ta da hannun shi fa alaihi alwudu arwala ta haushi haka abdullahi bin umar kuma haka akan imam malik duk da imam malik yana da bayani shi ya ga in kayi shawa da sha'awa in babu sha'awa ba ta wurare ba shi ne manaka ya za a yi taɓa mashigin mace babu sha'awa iya da wahala duk da kuma abu yadda ya zama da ta ce su suna cewa da wannan fahimta ce ta malik rahimahullah sai hadisa mun harko insha Allah yace wa haddathani an malik أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول في قبلة الرجل مرأته الوضوء cewa wannan ruwaya ta Malik cewa labarin da ya same shi Abdullah bin Mas'ud bayan Abdullah bin Umar Abdullah bin Mas'ud shi ma yana cewa idan mutum ya sambanci matar shi yayi arwalla hadisi ne sahihi mawquf wa haddathani an malik an ibn shihab annahu kana yaqulu fi qiblati ar-rajul mar'atahu al-wudu haka imam malik ya cewa ibn shihab ma malamin shi ne imam tabi'i ne kenan nan kai shi hadisi makatu abin tabi'i ya bayani kai shi ibn shihab ke shi ma yana cewa min qabata rajul mar'atu al-wudu idan mutum ya sambanci matar shi ya arwala wannan shine akan abin da malikiya take kan shi da ka taba jikin mace babu arwala abin da malamai wancan masu ganin cewa bata warware ba misali ga ruwaya harko muslim kun aisha take cewa nan sallallahu alaihi wasallam cikin dare wata rana na neme shi na rasa sai nake lalume cikin duhu sai na samu kawo shi ashe shi ya sujada iya roƙon iya addu'a ga ubangiji yanzu suke ta nuri su iya nan ya shiga da shi iya lamarin na ibada wata ruwa ta ce ina kwance a gice a gaban shi tsakanin shi da alƙibla idan zai saboda karancin ɗakin idan zai sujada sai ya kama kafata ya ture kafata sai ya ɗage in ya taso sai in maida in zai sujada ya dungoye da kawa sai a cikin sallar yake taba jikinta bayan wannan akwai ruwaya ta cikin sunan abi dawud kuma hadisin ya tabbata sayin hadisi cikin sunan abi dawud aisha take ba labarin cewa قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أزواجه ثم خرج للصلاة ولم يتوضأ تجي annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci wata daga cikin matan shi ya yi arola ya ƙare tashi masallaci ya yi barasanta ya sumbance ta ta ce kuma ya tahi masallaci sallah bai sake arwala ba ka san ku aka ce sumbanta akwai taba jiki sai urwa dan yan uwan ɗaki ga ita aisha ya ce mun anti mun yi la'anti yau maki wace ce maki ba yau ke ce kirin kan wata ita yi dariya wata ita ta dariya kai ita ce sumbanta ma ita ce sumbanta ta yi ɗankina ta ce ya sumbanci wata matar shi ya hota ya ta yi masallaci ya yi sallah ba a wala sabuwa ya ce wace ce baki ba ya ta dariya ta kyale kai ita ce da kanta haka dai a kotarwa cikin sun abidon su inganta dai wanda kenan suna tabbatar kenan taba jikin mace bai kawo warware alwala wannan shine magana na kai gaskiyar magana in kuma wannan kai kai ga wani wasa aka huta wani abu daban kuma san dama hutan mazi ba sabani iya bata arwallah wannan shine kuma magana amma ba abin da ya huta a zahirin magana ba magana ba ta arwallah akan haka kuma dan wani ya mun tambaya ba mun kare karatu da muka yi magana can taba al'aura da ake magana ana magana ba kai tsaye ba cikin ba saman riga ba don neman tambaya nan kan mutum mance cewa da aka yi magana taba al'aura ba da ake sabani kai shi ba duk sabanin ana magana kai tsaye ne ba inda tuwa ba a saman riga ko saman wando wannan ba wanda ce da wani riga ba don abin nan naman ce neman tambaya ne kan warware a rawar da ake sabani an ga taba al'aura ko to sabanin da ake na kai tsaye ne babu tuwa kenan inda tuwa ko wando ko riga da abin ba saɓani kan shi sai al'amalu fi ghusl janaba yanzu a aikace yaya ake wankan janaba aikin da ya zo a kan wankan janaba wanzu ya kama bayani dalla-dalla na magana ta yin wankan janaba a aikace ya ce haddathani yahya an malik an hisham bin urwa an abi an aisha ummul mu'minin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana idza qtasala min aljanaba bada bi ghasl yadayhi thumma tawadda kama yatawadda lis-salah thumma yudkhilu asabi'ahu fil ma' فيخلل بها أصول شعره ثم ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيد الماء على جلده كله abin da yake ruwaya wadda wani bayan imam malik hatta imam bukhari haka muslim sun kawo ruwaya abin da yake nasan hadisin imam malik ya cewa kamar da yahaya ke cewa imam malik ya ce daga isham bin urwa shi kun daga baban shi urwa kin aisha radiyallahu anha ta ba da labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan tana ba labarin yadda manzon Allah ke wankan shi kusan annabi sallama yana wanka tare da iyalan shi shi na ka cewa cewa babu wani makhluk a duniya wannan kaf wanda aka binciki rayuwar shi ta kona bangare ciki da waje har ta sirrin kin kaman kaman annabi sallallahu alaihi wasallam kowace rayuwa kaga wannan rayuwa ce ta bandaki ake baka labarin ga yanda ake yin ta hatta ta biyan bukata shi yasa ai wannan abin da suke cewa hujjar suka samu da suka yi lissahin rayuwa ta dukkan shugabannin duniya wanda ya samu shi a duka kahuri ne wanda yake cewa muhammadu shi ne firimi shi na farko a duniya kaf bangaren jagorancin siyasa bangaren rayuwa shi domin babu wanda aka ma binciken rayuwa irin tashi kwakwaf amma duk binciken na rayuwar shi babu wani abin aibantawa a rayuwar shi ciki da waje ce babu wani abu da aka samu a rayuwar shi na suka gare shi ce shi yasa din da ina kirista ka ku yi mamaki na ɗauki muhammad nasa a gaba ya sa isa alaihissalam na kwanan na hudu ne umar ne umar iya na gaba gaba da kawai shi kuwa gaskiya ce kura kenan wannan rayuwa ce ta gida ta wanka ake muku labari take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idan tasala min aljanaba ya kasance in zai wanka ko da ina wanka wanka na janaba gande yake ba da abu gasar da je sai fara wanke hannun shi guda biyu da gama ya wanke hannun guda biyu inda kuke cewa lallar kuda ba ta kuda bace ba haka nan sai ke ya gama a wanke ba ta kuda bace ba haka nan bai gama a wanke sai wanke fara wanke hannun shi guda biyu na an ce ana so kahin a sa su cikin makayi sun matawadda kama ya tawadda ulisala kuma sai arwalla kama arwalla ta sallah a nan za mu ga kudin daga wanke hannu ya arwalla ina maganar wanke al'aura dama an ce ita shari'a ko ibada ana ɗaukanta ta ɓangare da dama a ruwa cikin sai musulun kuma wannan ruwa ya ce ta wani hanyoyi sun inganta shi isha mukin ke karuwa a can ya ambaci kuma suma gasar farji ya wanke farji kenan arwalla abin sananne tana zauwa bayan wanke farji wani abu ne sananne kan shi ana yin ta bayan wanke ne ake cewa bayan wanke al'aura kenan dan akwai maganar abin da ya kawo wanke al'aura kayan alwala kauce bayan ya tabbata a sunna kuma da kaucewa shiga rikicin taba al'aura bayan alwala amma idan ka wanke farjinka da wuri ka wanke daga cibiya zuwa gwiwa ka kubuta daga taba al'aurarka bayan arwalla an kai arwalla kiran baka sake komowa wannan wurin zaman niyyar wankan janaba daga ka zo ka fara za ka fara wanka niyya da ma'ana take ba buƙatar wani nau'in gusul janabatun faro wal hadas akaba ala sakari wadda kan karatu na wankan janaba duk babu shi wani a sunna kura mun lake bukata kurin kai niyya da wankan janaba kurin daman kowa san zaman kanshi yake kurin faralla ne kurin zaka yi wankan janaba kurin idan kai wani niyan shi kenan kana cikin wanka ka wanke hannunka bakin wuyan hannu ka zo ka wanke al'aurarka cibiya zuwa gwiwa ko ina ka wanke inda ba ka dawo ba tukwanhe ka zo ka wanke gurabar arwala sai ce sun matawadda kama ya tawadda wani salahe arwala kamar yadda yake arwala irin ta sallah ta yau da kullum kenan nan kenan arwala za a cikakka din da nan akwai masalar samu ga ruwa tana kawo ana jinkirta wanke kafafuwa a wata ruwaya ɗaya ya ƙare wanka sai ya wanke to nan dalilai mana muke ambata kuma dalili ne a hili hujjar abin a wancan zamani me yake kawowa wani lokaci yakan jinkirta wanke kafafuwa ban ɗaki ce irin ta da wani babu siminti ko bale karo kenan wurin za ka yi wanka ƙahuwanka a cikin ƙasa suke za ka ƙare wanka ƙahuwanka jagab da ƙasa ke wannan dalilin sa yakan jinkirta wanke ƙawa in ya ƙare komi sai ya gusa he ya bar wurin da ya wanka he ya wanke ƙawahuwa saboda wata illa kenan wannan shine sababin canza wuri amma kai a yanzu baka buƙata wani abu to duk da mutum ya jinkita wani babu laifi amma dai kurin ka yi cikakkar alwala irin ta sallah kurin cikakkar alwala ka wanke ko ina kare wannan shine mustahabbin wanka kuma shi ma sunna ce gabatar da alwala na maganar kahin wanka ko da ba a yi ta ba wankan janaba yayi ko ba a yi ta ba akwai ruwa cikin musulun wanda kurin daga wanki al'aura wanki hannu kurin sai ya zuba ruwa a ka kurin ya wanke jikin gaba daya haka da hada ya yi wani cewa ibn amr barke cewa ijma'i na al'umma ijma'i da na magabata babu sabani idan kai wanka da haduka ka wanke ko ina da niyya wankan ka yi illa bin wannan shine mai dalla dalla yahi amma wai yin bai hanawa amma kai ba shi ba ce bai wanka bi ba wankan ka yayi kuma duk irin wanka da aka yi in dai wankan janaba ne ya dauki a wannan sai ya ce kenan bayan ta ce ya fara wanke hannuwa guda biyu sun matawadda kama ya tawadda wani sala kuma zai yi arwalla kamar yadda yake arwalla ta sallah sun mai dugula a sabi a filma kuma ba haka ya sa hannun shi a cikin ruwa bayan arwalla kare fayukhallil biya usul sha'rihi sai jika ya tsatsaye har asalin gashi ko ina ya cuda asalin gashi kenan ta kasan gashi ya gurza gurza dan nan an ce da farko jika in yi dauko ruwan abin da ke so yanzu ya jika kan dayin da ɗan ruwa zubo ruwa ya shiga da kyau sai ya jika kan da kyau haka ya dauko ruwan jika ce kullum zai wajen ce ba ya dauko ba in ya jika kan ko ina ya jika in so kuma bayan wannan jika kai summa yusabbu ya subbu ala rasi in zo ya kwaza ruwa a kan shi thalasa gharafatin bi yadayhi kan fatowa uku da hannu biyu nan kenan idan daro ne abin da ke bude ɗaya ne ya kwalgo ya zuba ya wankewa uku bayan ya tsitsihi gashin kan ko ya jika kanshi da uku zai zubawa uku idan ya zuba kai wanke kai su uku sun mai fi durma ala jirgi kulli kaga nan gudun ya ce kurin sai ya kwaza ruwa a sauran jikin kurin kana kun kurin zuba ce zai kurin ko ina babu shirin gasan da dama ta yi amma ba shirin kurin sai ya zuba ruwa a sauran jikin shi nan abin da yake nan magana wanda ya arwalla cikakka ya ƙare bai bukata idan ya zo zuba ruwa sai ya sake wanke wurin da yake arwalla wanke wuraren arwalla an gabatar da su wani hamzaka na ke cewa saboda matsayin wurin aka fara wanke su ne amma wai cikin wanka ne wa wuraren da ka wanke a cikin arwalla da farkon wankan janaba ba a bukata idan ka zo sauran wanka a ce da ka sake wanke hannu ko fuska wannan wanke ya zuwa ta musu ba sai ka sake wanke wurin ba ko ya ka zuba ruwa ta wani ce Allah sauran jikin Allah sai da ta sauran jikin inda da inda baka wanke ba a da haka yake wankan janab sai wa haddathani an malik an ibn shihab an urwa bin zubair an aisha ummul mu'minin أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة nan iya so maka mas'ala ya ga maka siffar wanka na so maka kimiyya da wani ruwa ake wanka shi suke ka maka dalili na irin daidai ruwan da ake yin a wankan janaba ashe take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ya kattasir min ina iya wanka daga wani makayi wani makayin nashi ya ce huwa alfaraq alfaraq suna yi ana cewa farq amma da abin da ya shahara ya zama luka alfaraq alfaraq wani mizir ne wani gwalgwadon ruwa ne misalin sa'i uku misalin sa'i uku ne ke wani alfaraq to nan cika shi ta bai cika ba shi ne nan sa'i uku shine girman alfara duk akwai maganar yayi da muji sa'i guda abinda yake manuwar magana kan wanka ko arwalla ana kawo ya arwalla da muji ko su da sai muji duk wani magana ta zo almuhim babban abu ba a san kunin ɓannar ruwa domin jiki yakan saba daga jiki wani zuwa jikin wani wajen girma wajen kaushi da taushi yakan saba abin da zai ma zai ma wannan ne ya kasa ne almuhimmu abin da ake bukata a arwalla bakin iyaka ka kai bannan ruwa kurin kai bakin takaita ruwa ka tattalin ruwa kurin tunan dai wannan makayi na shi iya matsan alfarar an ce sa'i uku ne magana mai kari shi alfarar sa'i uku yakan ya cika cika bane sa'i uku ne da alfarar wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مد مد واستنثر ثم غسل وجهه وندى في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاد عليه الماء abin da yake wannan ruwaya abdullahi bin umar ga yanda yake kan daga tasalin na janaba in zai wankan janaba bada ina harawa fa afaraga ala yadi luna sai dauko ruwa ya zuba a hannun shi na dama fa kasala ya wanke ta sun maka tarba sai ya wanke farjin shi an san farji ya wanke wa da na hagu sun ma mada mada wastansar kuma ya kurkura baki ya shaƙa ya hatar amma sai ya kawo hatar wal wastansar an san ba a hatawa sai bayan shaƙawa shi sai kawo kuma magana wastansar ya hatar an sana shaƙa ke na ƙarshen ta sun magasala wa jawo sai wanke huskan shi wanda za fi ainihi kuma ya zuba ruwa kasan shi an ce iya daga cikin tsananin shi cikin aula shi har ruwa ke zuba cikin idan shi ibn umar cikin iya aula ya zuba ruwa idan shi ya shiga cikin idan shi an ce wannan iya cikin kurin abin shi kurin an ce kai gaya ta kurin wannan shi kadai ke cikin safai ya zuba ruwa idan sun magasala ya dahu yumuna kuma ya wanke hannun shi na dama sun yusra haka ya wanke na hagu sun makasalar asahu kuma ya wanke makanshi su makatasala kuma sai ya wanka wa fada alaihe kwaza ruwa a sauran jikin shi kwar duka dai wannan wannan na sama hadisi nan da imam bukhari ya kawo muslim ya kawo shi ma wannan sahihi ne amma maquf وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن غسل المرأة من الجنابة فقالت لتهفن على رأسها ثلاث حفنات من الماء ولتضغط رأسها بيديها abin da ke ruwayar imam malik cewa labari ya same shi aisha shi malam suka ce hadisi mu'udal mu'udal wanda an ɗauke sama da mutum biyu zuwa uku a cikin ruwa a cikin sanadin ba gaman malik da aisha tsakanin su kwarai akwai nisa sai ce labari daga aisha nisa ta hadisin iya cikin hadisai da ifai hadisin isnadin shi da ifi na hadisin baka ci gurin amma dai za mu karanta abin da yake cikin abin da hadisin ya kawo cewa an ma aisha tambaya akan wankan mace na janaba fakalat ita ce litahafin ala ra'asiha ta kamfato a kanta salata hafanatin kamfata uku minar mata ruwa wadda dagas a dagas motsa kai tare da ruwa ana suka ana murza kuma murza wadda dagas rasa tana cuɗa kanta da hannunta take murza mun gaya muku a baya zancen akwai ruwaya don an kawo raunin sinadi bai ture wani abu da abin ya kai ka samu magana abu ne sananne mun karanta a baya yadda magana wanka take magana kuma zuba ruwa a kada tuda su ku illa anan kurin magana tuda wannan ce kawo wannan baya mun samu biyan bukata akan wanki kai haka uku wannan ba illa dai sanadi wannan da'ifi na hadis wannan kenan sai wajibul ghusl idan taqal khitan al khitanan wajibicin wanka dole a yi wanka idan sallatu biyu suka haɗu sallatu hausa ce ta wasu sallatu an san dai yaro idan ya girma ana yanke mai al'aurar shi ko shi ne kai da ƙoda ƙoda ya yi zama dama dai ka a yanke ake yanke ma yaro al'aurar shi a yanke ta an mai sallatu na wani lokaci mun yi wannan magana ina ga a radiyo na aka ta bincike me yasa ake kiran sallatu da sallatu sai da na addini wanda aka cakaciya wani tsoro Allah shi kashe gata mu sai kira yau tsawon aikin shi na sai cayi shi bincike da ya yi wani haka ne sai cayi asali a nan ana ma yara sallatu in sun kai shekara bakwai daga nan daga shekara daga shekara bakwai sallah kenan a musu sallatu ba su umarni da sallah kira ga wannan margani alhaji sale sama Allah shi ganshi wata ran amfani muna shirin ya shiga yi magana kan abu haka gaskiya alhaji sale sama shi mana bayanin cewa yi asalin magana kuma haka ne ba abin cewa kenan ana sa yaro sallah daga shekara bakwai kenan shi ne ya tara yaro shekara bakwai a musu sallatu kuma ya sallah sai ka ta sallatu Allah shi ganshi ga ta shi kenan nan to kun san musulunci akwai maganar sallatu akwai ana wa namiji ana ma mace a sunna duk da maganganu da ake yanzu na maganar sallatin mata haka a shiga ta magana kan mas'alar ya tabbata a sunna babu tuni mai illa abinda suke ka yanzu ya akwai rashin iya abun rashin dacewa da abin yadda ake abun dan ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya isko wata na yi cikin mata masu yi iya mata bayanin kake kaza ke kaza kake nake dewa kenan akwai iya abun idan kuka illa abun akwai rashin iyawa da kwarin amma ana aka samu malamai wanda turawa su da shi zuba kuɗi masu yawa amma suna abu yaƙi da yawa a duniya kan masalar sallatin mata amma gaskiyar magana malami bai iya ture abun akwai matsala ka ce babu shi akwai rashin kunya malamci akwai rashin kunya na zo sun da ka ce babu shi dan dai kurin kana ka dalilai da ba amma ka ce babu ya sunna ba gaskiya bane ba ya tabbata ba mu iya tura shi ya an samu illa cewa abin yanda abin yake ne a koyi abin yanda yake wannan an shiga malamai manyan malamai ina ga wata rashi a kan malamai a masa cikin manyan malamai irin wannan taro ana so za a yi a turi wani abin da aka wuce wajen taron shi ne ke ya kara ta yawo ka za ka ta kusa da alawai ku zo nan bazan sallatu so ne kuke halatta ko haramta ko ne yaya in zo a kawo hujjojin halatta abin a kawo muku in zo kuke kuma haramta a kawo muku to shi ne kullum aka ce akwai malamai malaman aka ce malaman furuje suna na malaman furuje in shedan ya kafa furuje ka kasa ciki shedan ya kafa furuje ka ta Allah ya kasa ciki yasa har in me yasa da shi tun da akwai kuɗi Allah tana muna hiri babu dan bane wai san kai a yau kacin su muka ce wai Amurka Amurka wai za ta taimaka mu addini da kin musulmi nan nan kowacan wallahi wacce daidai can wani malami suke malami masu wa'azi a garin nan a talabijin da rediyo ya tare na can ya zo nema na in to shi ba ya zo nema na wai me kashi zo jana malam ila Allah kira maka ne ma sai muka gari yayi gari malam wallahi wani wani wani dose muka yi muka kai wata kungiya shi su kungiya ma wani kungiya ce ta isa yi ce zan zan da maki wata kungiya a yami muka je cikin isa yi ce yau ta amurka ce ita ita kai da wata amurka ce kungiya wasu suka kai dose na wani na wani abu da suke so a yi amma an ce ya an ga ɗan iza da ya ɗalika su ɗan gargajiya ne su ɗan gargajiya ne Allah ya ce amma an ce ya an ga ɗan izara da ɗan ɗalika to shi ne a cikin ɗan ɗalika na ga wani ya ga mutumin kuma an a cikin yin zara daga kuma kai kai zan gani kai ne za ka iya abin wannan a cikin yin zara Allah kuma ce wa kungiyar Amurka Amurka to sai ya kai kudi da ba su kudi Allah kudi mulika ne kuma kuna ba su da ce zama malam zaka ga a jawan taro ake taro ni mutan taro na wasu taro mun ba mun sai mai ban nan a ce da bunya ba kana taro na wasu taro kada da taro ake ana kira gwamnati ana kira nan sai na ban zuwa a to ce da kika shugaba shigo ciki ka tafi shugaba ne a takaice dai ba samu dai ɗan uwan shawara da aka iya wasu ‘yan uwa sun shiga suka yarda suka shiga suna ga kamar ja da baya ne an ja da baya ba a kulawa kaza an da ba da barin baya karshe suka shiga karshe aka bugo din tayi da sunan kungiyar duka mutanen sai abin da yake cikin littafin da kiristanci da yahudanci da musulunci duka addinin Allah ne a nan na tare da daga cikin wanyan yace kun ga kuna magana mu ɗan kawai ba mu ba mu wayo gashi yanzu kun je an buga da kuma da sunan gashi nan iyawa a duniya an ce duk addinin Allah ne kudi kudi ya kawo kun ci an ci kudin ya kare kuma gashi illa abin da kama addini haka suna nan malaman furoje duk abin da kaga an dai an ce an kira malamai ka gansu kurin kudi suke ma ko me za a yi sama zan yake magana cewa ba bil a'mal salih ku yi gawgawa aiki na gari za a waye gari yace yusu bin rajulun mu'min wa yusu kafiran wa yusu bin wa yusu bi kafiran shi bi dinu bi ardi min ad-dunya yace wallahi za a waye gari mutun zai waye gari iya musulmi fitina za ta zo za a kana musulmi zaka waye gari ka mace ka kafuta yace zaka wuni kana mummuni ka nawa ka kafuta me ka da bace ce bi dinu mutun zai sai da addinin shi da arzimin da na da duniya to me ya shi addini ka zo ka halitta haram ka halitta haram abin da yake na haram ne ka halitta dan dai kurin an baka wani kuɗi sai turan suka gano duk abin da za a yi an gama da malamai wani sun sabu iya ban labarin ƙasashen mu nan an je wata ƙasa za a yi abin koliyo sai babban shehu ya ce ba a yi haramu ce ce wallah babu wanda ya mutu da suke mai da'a sai cikin yan wani OMS wani wanda yake ya sama da mai ya ce in kuna so a yi rasur a wurin taron da aka na duniya kama nawa in kuna so a yi rasur a samu cin nasara a wannan ƙasa kan wani abin in aka yi bidijen na shekara mai zuwa ku ware bidijen shehu Allah Allah abin da aka yi ku ware mutum ku je fuskar ku bashi na shi bana gana ka amma muna so ka ja hankalin bayan mutane don su bada kai a zo a yi wani abu wallahi ce haka aka yi aka ware shi mutum mulisa ne da wani gaba abu ne a wani abu na gobe abu ya shahi shi ya ce ka abu ya ce wallahi da aka haka aka zo aka zamana aka ware kudin shehu a wannan shekara aka iske shehu gida aka bashi ga abin da muke nema a ba mu haɗin kai ya ce an ƙare ya ce wallahi da aka zo kiraye kuma aka amsa kira aka yi abin kowa aka duniya kudi Allah shi kama ya ce muna zami maganar wajibicin wanka idan sallatu biyu suka haɗu kenan nan namiji da idan aka haɗu wajibi a yi wanka حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل إمام مالك رحمه الله yake cewa ibn shahab ke bashi labari daga sa'id ibn musayyab umar ibn khattab Usman bin Affan Aisha mata annabi sallallahu alaihi wasallam duk wa'annan suna cewa idza masal khitamul khitan idan sallatu ya shahi sallatu suka hadu kina ma'ana namiji da mace idan suka hada al'aura kurun faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba me ma'ana kawo wannan magana akwai mas'alar cewa kenan ko da ba hudda bani ba shi magana kenan ko ba ai ba inzali in dai an hada kurun mun kawo zama wajibi dan akwai zama ga magana masu ganin eh an hudda mani mai ka baka wannan madogara wa'annan magabata daga fata wasu wa haddathani an malik an abi nadar kullum ku bi da bashi da kuka bi da wannan wannan hadisi sahihi al-bukhari ya tabbata ana wannan zami sahihi ne wa haddathani an malik an abi nadar mawla umar bin ubaydillah ana abi salama bin abdurrahman bin auf أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما يجب الغسل فقالت هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها إذا جاوز الختان الختان faqad wajaba al-ghusl nan me yar mutuna ku masal ne sam masal faruj faruj faruj ne ku faruj faruj ne ku eh faruj ba haka ne eh nan ne aka cewa kun wance sati da ya gabata mun yi magana ta zaid bin asalam da zaid bin salama ko bin asalam ko na ce zaidi ne ko yazid zaidi ne san ma kwata-kwata a littafin babu yazid gaba daya duk cikin zarki mata mara babu yazid zaidi ne daidai namun an kawo yazid kuskure ne din kwata-kwata mata babu cikin rayu ba babu musulun yazid kurin zaidi ne babu babu yazid kuskure ne kurin littafin na yi sai ta ce ya ba salama ya ba salama masallu faru ya sami dikat jikata ga wani tawon a cikin nan an gani tawon guda na ku a ciki duska guda na ne ana haka ya ce matsalar faruj ya sami udikata ta suruk fa ya suruk ma'aha idza jawaza al-khitan al-khitan faqad wajaba al-ghusl abinda ya wakana abu salama dan abdurrahman bin auf akwai abu salama mijin ummu salama daban wannan abu salama cikin cikin daga cikin hadisai tabi'i ne iya cikin manyan kama ka yaro ne shi ba sai bane ba dan abdurrahman bin auf ne dan abdurrahman bin auf ne kware ya da abu da yawa daga gare shi ba wancan wancan bane ba wannan yaro ne abu salama dan abdurrahman bin auf ne yace na tambayi aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam na mata tambaya ma yujibul ghusl me ke waje bata wanka faƙalat ya ta ce mishi halittadari ma matsaluk ya ba salama ka san wani misalinka na an ce yaro ne mai karatu ilimi amma za ta mai wata magana ta cewa wannan tambayar manya ce kai ta ce misalin ga abu salama misalin faruj kamar zaman ɗan tsako ya saboda jika da tasar da zai ji zakara ba iya iya cera shi ma yayi ya fara shi ma shi ma kokon zakara tace shi ba kullu shi zan kake da kurin shi ma da kokon ne ke da yaji ne zakara ya cera shi ma ya cera duk da bai cera ba dan karamin dan tsako shi tace misalin ka kamar misalin dan tsako ne da zai ji zakara iya cera shi ma ya cera eh da zaka ji shi kokon ne za a mutu da ciki ba tace shi ne misalin akan wannan tambaya sai masalar faruji saboda je kasa kamar tsako da zai ci zakara ta sulku iya iya iya ƙara fa sulku shi ma ya ƙara fa sulku ma ahe ko koyi shi bai tace kurin ga magar amsa idza jawaza al-khitan al-khitan idan sallatu ya huce sallatu take nan an sadu an samu shigar farji cikin farji faqad wajaba al-ghusl wanka ya wajaba ta ƙare kenan dai wannan ko da babu hudda komi wanka ya zama wajibi a sai wa haddasa ni an malik an dama sayi ne shi ma dai shi ma dai wannan sayi ne wa haddasa ni an malik an yahya bin sa'id an sa'id bin musayyab anna aba musa al-ash'ari اتى عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها لقد شق علي اختلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر إني لأعزم أن أن أستقبلك به فقالت ما هو ما كنت سائلا عنه أمك فسلني عنه فقال رجل فقال الرجل يصيب أهله ثم يكسب ولا ينزل فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال أبو موسى العشعري لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا abin da rikici kwarai cikin tsakanin sa abin da yake ruwayar sa'id bin musayyib ke ba labari abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ya je wajen aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala laha sai ce ma aisha لقد شق علي اختلاف أسد بن سلمة ولي ونا أبي إيا دامنا sabanin sahabbai wani sabanin su iya damu na suna sabani fi amalin cikin wani al'amari to wannan al'amarin inni la u'uzu man asqa bi lakbi ina kunyar in tambaye ki wannan abu suna da sabani kwarai kan wannan mas'ala ina girmama ina girman maganar in huskance ki da wannan tambaya faqalat hita ce mishi ma hu menene sai ka ce mishi ma kunta sa'il an ummaka fasilni duk abin zaka tambaye uwarka ka tambaye ni uwarka ce kuma ka tambaye uwarka tambaye ni ni uwarka ce sai yake ce mata ga tambaye shi yace ar-rajul yusibu ahlahu su mun kasir me matsayin mutumin da ya je wajen iyalan shi su mun kasir mana ya fara jima'i kuma ba tare ba da ya yi inzali shi ma'ana magana sai ya sanyi bai biya bai iya bai hudda mani ba sai ya sanyi wala yin zulbi da mani ba kenan ya fara bai iya ba ya sanyi ba hudda mani mana me ya matsayin haka nan da kuma su ganin wanka ba su wanka ta gaya mishi me wannan sa'a da me ka sai magana faqalat yake tace mishi idza jawaza al-khitan al-khitan in dai sallatu ya wuce sallatu an gamu al'aura bi ta gamu kurin faƙada wajaba da kusur wanka ya zama dole nan kenan an hudda mani ba hudda mani ba in dai an haɗu shi kenan faƙala abu musa nan sai abu musa ce sha'ar ya ce mata la as'alu an hada ahadan ba'adaki abra daga yau ba na ƙara tambaya kowa bayan na ƙare shi kenan kenan abu ne mai saɓani ƙwarai sai wa haddasa ne an malik an yahya bin sa'id an abdullahi bin ka'ab maula usman bin affan anna mahmud bin labid al-ansari سأل زيد بن ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يقسم ولا ينزل فقال زيد يغتسل فقال له محمود إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل فقال له زيد بن ثابت إن أبي بن كعب نزع عن ذلك قبل أن يموت يجي إمام مالك رحمه الله آه عبد الله بن كعب مولى عثمان بن عفان يجي محمد بن لبيد الأنصاري يا تنبي زيد بن ثابت tambaye mai mishi anan rajulu su bi halahu mutum ya je wajen iyalan shi sun mai kusur kuma ya kasa ya rauni da hudu mana lanza da hudu bane ba ya sanyi fakala zai zai da sai ce mishi ya katasi zai wanka fakala lahu mahmud sai mahmud ya ce ma zai wannan abin da ka haɗi ai inna ubay bin ka'ab kana la yara al-qusur har bai bin ka'ab bai ganin a wajen shi babu wanka dan haka ta faru fa qala lahu zaid bin sabit zaid bin sabit yake ce ma mahmud abinda kake faɗa na ubay bin ka'ab inna ubay bin ka'ab ubay shi ubay bin ka'ab jin naza an zalika bal an yamut ya komo daga rakiyar wannan magana kahin ya mutu shi ma ya komo da haka na ra'ayin shi amma daga baya komo nan ganin muna so mu sa wani abu na aiki cikin abun ne ya kamata mu tsaya sai Allah kan hada sama insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته